ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين معلمين رؤوسهم والمقصرين والمقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقدار العظيم أما بعد ‘yan uwa musulmi barkan mu da sharwa barkan mu da kasancewa a wannan bagire mai albarka a wannan rana ta litinin sha biyu ga watan ramadan wata mai alfarma rana mai alfarma ko a cikin ranaku kasancewar rana da aka samu mutiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa sallam za mu dora daga inda malam ya kwana ajiya bisa umarni bisa gabatar da uzurin malam na wani uzuri na gaggawa da ya taso masa ya yi tafiya in ikon Allah kuma ita tafiya ba ta da ba ta da iyaka ba ta da haddin yadda za ta kasance wa ɗan adam to har ya zuwa wannan lokaci dai bai samu dawowa ba ya yi umarnin a zo a ɗora daga inda aka kwana don haka za mu ɗora bisa abin da ya sawwaka kamar yadda alaramma ya ja wannan aya je mun kwana a aya wadda allah maɗaukin sarki yake faɗa mana ko ake fito da abubuwa da suka faru a shekarar nan ta bakwai bayan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa a madina Allah madaukin sarki yake cewa laqad sadaqa Allahu sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq hakika Allah madaukin sarki ya gaskata mafarki na manzansa da gaskiya mafarki na manzansa da gaskiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda tarihi ya gabata ya yi mafarki akan cewa shi da sahabbansa masu alfarma sun yi umara saboda haka ya umarta da a fita a tafi wannan umara din da aka fito wajen umara a wannan an ce sun fita ne su dubu ɗaya da ɗari hudu malam da ya gabatar mana tarihi to bayan fita su wannan abin da ya faru ya faru na wannan sulhu ba su kai ga yin wannan umara din ba kafiran maka suka fito akan tare su suka haɗu a daidai wannan gurin inda aka yi sulhul hudaybiya wannan hudaybiya din to bayan an yi wannan sai zamanto ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koma garin madina akan hanya ta komawa garin madina wannan sura ta sauka wannan ayoyin da ake ta karantawa ana tsakanin Hudaybiya ne da Madina to lokacin da aka koma a wata ruwaya din sai ta ce sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai yake tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda kamar yadda tarihin ya gabata sahabbai a wannan lokacin su abinda suka so yaya wannan tsirarin kafirai na garin Makka za su hana su shiga garin Makka bayan nan har su zo su kafa a musu sharuɗa saboda sharuɗan da aka kafa din wanda duk ma'aiki ya ce a sa hannu a kansu sharuɗa ne duka gaba ɗaya na san rai banda wancan guda ukun ƙarfafa daga cikin sharaɗin daman an yanke yaƙi sun ce babu yaƙi tsakanin musulmai da kafurai ƙasar makka da ƙasar madina za ta zauna ba tare da yaƙi ba har tsawon shekara goma an yadda za a ajiye kan sakali ba wanda zai ƙara kaiwa wani hari hari ko na farmaki ko kuma a'a na kulle-kulle na munafunci ko haɗa kai da wani a zo a cutar da mutumin da ke garin maka ko garin madina har tsawon shekara goma za a zauna lafiya aka sa wannan doka hannu cewa an yadda suka ce idan an tashi dawowa aikin umara din ha'ilau ba za a zo da makami ba biya al'ada ce ta matafiyi za ka yi tafiya dubi du'a nisan da ke tsakanin maka zuwa madina amma suka ce ba za a taho da makami ba ma'ana ba za a shigo garin maka da makami ko ɗaya ba aka ce an yadda idan an zo ba za a wuce kwana uku ba mutane ne suka yi hijira daga garinsu suka tafi a garin hijira madina kuma za su dawo wannan gari su gabatar da ibadar Allah ‘yan uwansu da dukiyoyinsu da ahalinsu suna wannan garin saboda haka akwai buƙatar bayan an gama wannan ibada din a shiga a yi ziyara ta yaushe rabo amma suka ce ba za a wuce kwana uku a cikin garin maka ba ha'ilau aka ce an yarda to saboda haka bayan sun koma sahabbai suna jin raɗaɗin yaya za a yi a kafa musu irin wannan sharuɗa na sarrai da an bari sun nike kafuran maka sun shiga sun yi ibadar ta Allah to bayan sun koma sai sayyidina Umar radiyallahu anhu sai yake tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya fice yace afalam takun tukbirna tukaddirna anna sana'atil baita wa nadawuhu bihi ya rasulullah ba kai ka faɗa mana cewa ya rasulullah kai mafarki cewa mun je ɗakin Ka'aba mun yi ibada mun yi tsawafi mun yi aikin umara ba ya ce haka ne amma da na ce maka za mu je za a yi aikin umara za mu shiga garin maka mu fito muna masu aske kawuna ko saisaye na faɗa maka cewa a wannan shekara ne na faɗa ma lokacin da zai faru ya ce a'a ya ce to yana nan ya ce to ai ya ce karkace komai ai mafarkin annabawa gaskiya ne balle ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to bayan an dawo garin madina munafukai sai suka samu abin yi idan suka haɗu da junansu sai su rika zunɗe suna cewa ah yau ka ga kanka ni ban ga askin ba tunda mafarkin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya farki an shiga an yi aikin umara an yi aski an yi saisaye an yi yanka an yi dukkanin aikin umara saboda haka sai suka rika zunɗe a junansu sai a rika shagube a yau kai ya kai sai sai kai yau kai kwalkwal ne ga kansu da gashi ma'ana suna istihza'i suna suna izgili wa wannan mafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukin sarki dama in ka taba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Allah ka taba shi zai shiga kuma da shi kake yi shine yake tabbatarwa a wannan aya laqad sadaqa Allahu rasuluhu rasuluhu ya bil haqq haqiqa Allah madaukin sarki ya gaskata mafarkin manzansa da gaskiya la tarkulunna al-masjid al-harama insha Allah za ku shiga ko lallai wannan lamun din ta rantsuwa ce ta tabbatarwa cewa lallai za ku shiga wa masallaci mai alfarma insha Allah din nan da aka da aka ambata an ambace ta ne domin neman tabarraki amma ba insha Allah bace irin tamu ta ordinary ba insha Allah ba ce wadda Allah yake wala wala taqulanna li shay'in ko inni fa'ilun zalika gadan illa an illa illa an insha Allah ba irin ta bace wadda take ratattar insha Allah wadda in Allah ya so abin yayu watakila kuma ba lalle abin yayi ba a'a insha Allah wannan ta tabbatarwa ce abin ya tabbata ya gama annabi sallallahu alaihi wasallama ne ma sai ya mafarki to wannan mafarkin ya tabbata ya gama an yi an gama kama da cewa sai shekara mai zuwa ne abin zai faru amma Allah madaukin sarki yake faɗa musu cewa abin ya tabbata za a je za a shiga baitul haram din za a shiga insha Allah aminina za ku shiga kuna amintattu muhallikina ru'usakum wa muqassirina za ku shiga bayan kun yi aikin umara din kun yi aikin kun gama kuma za ku kasance masu aske kawunanku ko kuma masu saisaye. La ta kafun sannan amincin naku ba za ku taɓa samun wani abu da yake da alaƙa da tsoro ko firgici ko abin da zai tayar da hankalinku ko ku gaba daidai ba har iya tsawon lokacin da za ku kasance a garin maka za ku kasance amintattu na Allah ba za ku taɓa warɗa da wani abu ba wani abu ba zai taɓa razara ku ba fa'alima ma lam ta'lamu domin shi Allah madaukin sarki ya san abin da ku ba ku sani ba ya san ba abin da ba ku sani ba fa ja'ala min duni zalika fatahan qariba kafin faruwar wannan abin ba ku ga cewa sai Allah ya sanya muku wani budi mafi kusanci ba malamai suka ce budin da Allah madaukin sarki yake magana anan fatahan qariba ana magana yakin Khaybar ne saboda bayan an koma daga sulhul Hudaybiya abin da ya faru na gaba shine aka je aka bude Khaybara ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nasara aka sami aka aka bude garin kaibara to wasu kuma suka ce a'a fata hankali ba din wannan sulhu din da aka yi a cikin wannan sulhu din da abubuwan da suka bayyana na hikimomi a cikin wannan sulhu din shi Allah yake magana kafin wancan abin da za a yi na ku shiga masjidil harama a muhalliqina ru'usakum wa muqassirina to kuma Allah ya sanya muku budi budi a kusa shi ne sulhul hudaybiya ko kuma yakin kaibara to a nan gurin a aikin umara daman ai aiki ne wanda ya ta'allaka da ayyuka ne guda uku kawai gaba ɗaya ibadar umara abu uku ne kawai a ciki saboda haka Allah maɗaukin sarki yake ba su tabbaci akan wannan mafarkin da yin shin za a je za a shiga baitul haram za a shiga ma'ana idan an shiga za a gabatar da ibada ta biyu bayan ibada ta farko da aka baro tun daga miƙati za a gabatar da ibada ta biyu indal baitul masjidil haram a nan ɗakin Allah mai alfarma sannan kuma bayan an kammala aikin umara ɗin sharaɗi ne ga dukkanin wanda ya umara ko aikin haji a aske gashin kai ko kuma a yi tsaitsaye to aikin guda uku na farko niyya niyya kuma ana yin ta ne a miƙaci ɗaya daga cikin guraren nan guda biyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kafa to a nan za ka yi niyya ta yin aikin hajji ko umara to daga nan aikin farko ya fara daga niyya za ka ɗaura harami ne kana ɗaura harami kana sauraron aiki na biyu aiki na biyu shine ka shiga ɗakin ka'aba kana shiga ɗakin ka'aba kana mai tsarki da alwala ka yi ɗawafi shine aiki na biyu kana gamawa kana gama dawafi ina zaka tafi zaka tafi sa'ayi ne da ka gama sa'ayi to shikenan ka gama aikin umara gaba daya ita umara ana kare ta ne a cikin masallaci gaba daya duk aikin ta a masallacin harami ake kare shi daga niyya da zaka yi a miƙati to sauran ayyuka guda biyu zaka kare su ne a masallacin gaba daya tunda da ɗakin Ka'aba da sa'ayi inda ake safa da Marwa wannan sassarfa da ake tsakanin safa da marwa a guri ɗaya ne da a cikin masallacin harami ne shine Allah yake la tadkhulun al-masjid al-harama za ku shiga ɗakin za ku yi aikin ibada nan gurin an canme dukkanin abubuwan da Umar ta kunsa da niyyar tun daga miƙaci tun da su daga Madina suka fito za su yi miƙa za su yi miƙacin su yana Zulfulaifa daga nan za su yi niyya su taho kuma a shigo garin Maka a je ɗakin Allah mai alfarma a yi tsawafi a yi sa'ayi bayan an ƙare kuma za a zo a gabatar da aske kai ko kuma saisaye bayan an yi aski an yi saisaye masu yanka su yanka shi kenan kuma sai a tushe harami wannan sauran abubuwa da suke faruwa na mabala na ziyarce-ziyarce da sauransu wannan dukkanin ƙari ne akan amma aikin umara ɗin ayyuka ne guda uku shi ne allah madaukin sarki yake tabbatarwa da muminai da su masu zunde ɗin munafukan cewa mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne wannan abin diya an yi sulhu an koma to su jira an yi an gama al'amarin gahi sai shekara ta gaba ne abin zai faru amma Allah madaukin sarki yake cewa abin an yi shi an gama laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bi al-haq Allah ya tabbatar da wannan mafarki na ma'aikinsa da gaskiya latar kullun al-masjid al-harama lallai za ku shiga wannan daki mai alfarma insha Allah abin ya tabbata babu wani kokanto a ciki muhalliki na rukusa kuma mukassiri za ku kasance bayan kun gama aikin umara din za a aske gashin kai ko za a yi tsaitsaye a nan malamai suka ce dukkanin ɗayan biyun ko aikin umara ko tawali abinda mutum ya yi wanda ya fi afdal shi ne ka aske gashin kanka ka aske kai kwal shi ne ya fi idan ba a samu ba shi ne ake yin tsaitsaye sai sayan nan kuma ba ba a ringa shi ba ake yankewa a'a saisayen yana a kan mahallin askin ne wanda bai samu damar askin ba ya aske gashin kan shi gaba daya to sai ya saisaye don haka sharaɗin saisayen da za a yi sai ya haɗe gashin kai gaba daya ko ina gashin kan sai an taba sai an saisaye shi an an rage mata su kaɗai da suke da wannan uzurin ko a aikin hajji ko a umara shine wanda su ba ba yanke gashin kai suke ba kawai ita mace tana gashin tsakiyar kanta ne take yankewa gwargwadon gwargwadon goran hannu wannan kamar dan yatsa haka wannan gaba ta dan yatsa shi ne kawai za ta kama na tsakiyar kai ta yanke shi kenan ta gama sai sai ta gama ko amma namiji a aske gashin kai shine afdalu wanda bai wannan ba shine kuma sai ya sai sai shine Allah ke tabbatar da wannan mafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya mai albarka na'am هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله مدوكين سركي shine wanda ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo na Allah da shari'a wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya shine addinin musulunci li yuzhirahu ala din kulli domin ya rinjayar da addinin musuluncin ya dora shi akan dukkanin sauran addinai da suke duniya addini da yahudanci ko na nasaranci ko dukkanin addinai da addinin musulunci ya zo sallallahu alaihi wasallam to shikenan ya haɗe dukkanin addinai kuma daga wannan lokacin babu sauran wani annabi babu sauran wani hukunci babu sauran wanda za a bi sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne da addinin musulunci kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin nurun wa kitabun mubin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci alqur'ani li yudhhirahu ala ad-din kulli domin a rinjayar da dukkanin addinin musulunci akan dukkanin wani addini ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamo ya shafe dukkanin wani annabi kuma daga lokacin ya koma mabi shi ne cikamakon annabawa sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya cikin hikimar Allah sai ya zama katimun nabi'i na wal mursalin shi ne cikamakon annabawa da manzannin Allah baki daya shi ne farko sai aka sanya shi ne karshe domin Allah madaukin sarki cikin kudurar shi tunda ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine afdal khalqillah ba zai sanya bayan ma'aiki ya zo ya tafi kuma wani annabi ya zo ba a kowane annabi zai zo a matsayin bafade ne zai zo a matsayin mai share fage ne na zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin annabi idan zai zo zai shude zai wa al'umma shi bishara zai wa al'umma shi wasici da zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to bayana ko a can ƙarshen zamani akwai wani shugabanmu zai zo ga sunan shi ga alamomin shi ga sukofin shi ga abin da zai zo da shi ga yanayin kiran shi ga gurin da zai zo sai ya yi wannan wasici din ba don komi ba saboda abin da zai zo da shi shine mafi mafi girma a gurin Allah madaukin sarki addinin da zai zo da shi shine addinin da ya fi kowane addini a gurin Allah madaukin sarki shi din da zai zo shi ya hukuma a gurin Allah madaukin sarki da ya zahiru ala din kulli wa kafa billahi shahida hakika Allah madaukin sarki ya isa shaida akan haka shi ya aiko da ma'aikin nashi shi ya aiko da addinin na gaskiya ko da kafiran duniya a can wata aya din yace walau karihal kafirun walau karihal mushrikun haka za a yi ko da kafirai sun ki ko da mushrikai sun ki daga aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wafati an yi ce an shafe shekara 23 a wannan shekara da 23 nan an an yi goma a garin Makka ko wannan goma a garin Makka din tarihi ya tabbatar mana yadda aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama da mabiya addinin musulunci wanda suka karbi kalma a wannan lokacin irin yadda kafiran Makka suka gallaza musu irin matsi da aka fuskanta har ya zama to wannan matsi din an yanke duk wani abin da ake kira ma'amala ma'amala wadda za ta sa ɗan adam ya ji daɗin rayuwa ya samu sakewa a cikin al'umma shi sai da aka yanke da al'umma musulmi wannan takura ta sanya Allah madaukin sarki yayi umarni da ayi hijira zuwa Habasha ayi hijira ta farko aka yi hijira ta biyu duk abin bai canza zane ba haka aka zauna cikin wannan tsanani a cikin garin Makka tsawon shekara goma a Allah madaukin sarki yayi umarni da a koma ayi hijira zuwa garin Madina bayan an koma kuma maimakon abu ya sauki kuma sai ya karu ana komawa ba a kafin ma a zama su tabbalaye a zauna komi ya daidaita yakin badar ya taso ana gamawa yakin uhud ya taso ana gamawa sai kaza ana gamawa haka aka dinge tsawon shekara sha uku nan ba a zauna tsugun ba irin zaman da muke yanzu shi ma zaunan nan ga addinin yanzu sai dai mu bude mu karanta abinda muka ga dama mu dauka abinda muka ga dama mu bari amma su ba zauna tsugun ba su fita a tsara kafin rauni ya warke a ce a fita guri kaza in an fita ilo dasawa za a yi wasu su shahada wasu su dawo kafin raunin ya warke an ce a ƙara fita guri kaza kafin nan matsala ta cikin gida ta munafakai kafin nan abubuwa ga sunan ga ibadat ga kuma jihadi haka aka dinga to Allah madaukin sarki ya isa shaida ko da kafiran ba su amsa cewa kai ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama ba ba su an shi addinin musulunci a matsayin addinin da ya danne kowane addini ba, to Allah maɗaukin sarki ya isa shaida cewa kai ma'aiki ne daga gare shi kuma addinin da ka zo da shi shi ne addinin da zai rinjaye kowane addini a duniya. Wa kafa billahi shahida Allah maɗaukin sarki ya isa shaida a kan haka.
والذين معه أشداء على الكفار وأباء على الكفار وأباء بينهم سواء ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلل فاستوى فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيث بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
وكفى بالله شهيدا sai ka haɗe muhammadun rasulullah ko su yadda ko su ki allah maɗaukin sarki ya ishe da kan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne wannan malamai suka ce duk wata siffa ta jamala duk wata siffa ta isa da kai mutum wato matsayi mara misaltuwa ta kare a cikin wannan kalma din mu sada ne da kabar kawai muhammadur rasulullah kalma ce guda biyu amma Allah ya gama dukkanin bayani duk abin da za a faɗa akan maki sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a faɗa akan addinin musulunci wannan kalmomin biyu ta ya kunshe ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne bayan nan kafa billahi shahidan wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ilau. bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake komi nashi na musamman ne sai aka ce wanda suke tare da shi ma wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi suwa kenan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in wanda suke tare da su sai aka fito da sufofin su shi an gama dukkanin sufanta shi Allah ya gama dukkanin wata sufa ya rage naka Muhammadu Rasulullah to koma baya koma baya tambayi at-taura tambayi linjila tambayi annabawan da suka gabata man Muhammadu Rasulullah an gama bayani tun kafin a zo nan an gama akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma za a faɗa ma cewa a'a waɗanda suke tare da shi din ma su ma na musamman ne walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari wanda suke tare da shi masu tsanantawa ne masu tsanani ne akan kafirai ma'ana in sun samu kafirai da mushrikai to ba saurarawa har sai sun tabbatar da sun tsaye da kalmar Allah bisa umarni da ma'aikin ki fara umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yaqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika asimu minni dima'ahum har sai sun tsaye da wannan sun tabbatar da cewa an shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah an tsaye da sallah an bayar da zaka an yi azumi an je aikin haji an ansa kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to daga nan sai ajiye kan sakali ashiddahu al kufari to anan malamai suka ce ka masu tsanani ne akan kafirai amma kafirai waɗanne domin kafirai an raba su rukuni na biyu akwai kafirai waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana cikin suratul mujadala ɗin wanda yake siffanta mana su in ya tsakukum ya kunu da kuma a'ada in ku kuka je hannunsu to ku babu saurarawa babu saurarawa kawai a matsayin makiya kuke saboda haka dukkanin irin nau'i na iza'i na cutarwa na wulaƙanci za ku gani to kuma in kun same su ka ku saurara musu qatilul ladina yalunakum min al-kuffar wa yastufikum illa ku yake su ka ku saurara musu ka ku yi musu da wasa su ne kafirai waɗanda suka ja daga su sai dai a fito a babba ko ku ko su ko mu to in kun same su fadaribu fawqa al-anaki minhu wadaribu minhum kullaban ku ta tsara wuyansu ko ku da saurara musu to shine Allah yake buga musu wannan tambari na in sun samu kafirai kawai sai dai su dinga musu kullar dawa babu saurarawa amma akwai kafirai kafirai na amana waɗanda su kafirai na amana ba sun yadda da rauninsu kuma sun yadda da cewa ba za su fita su iya yakar ku ba bakin yakin da suke shine ba su an shi kalma ba amma sun yadda su zauna a daula ta musulunci sun yadda su zauna karkashin hukunci hukunce na musulunci wasu a buga musu jizya su rika biya wasu kuma haka nan ma ake zaune da su cikin amana da su ba za su barba da baraka a zo a yaƙi musulunci da musulmi ba kafirai na amana wanda an zauna da su a garin madina wasu yahudawa ne wasu kiristoci ne to irin waɗannan kafiran na amana abin da ake so da su shine kyawawar mu'amala tsakaninsu su ne almu'allafatu qulubuhum wanda su tausasa wa zuciyarsu ake yi ana son a rika mu'amala mai kyau ta rika higa tsakani da musulmi da su domin mi domin su ga cewa musuluncin ashe addini ne na gaskiya abin bi ne wanda ta faru a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga sunan misalai da dama madauki misali na farko akwai wata rana maki sallallahu alaihi wasallam ya je an dawo daga tafiya sai suka yada zango da shi da sahabbai suka kwana bayan sun kwana washe gari an tashi sai aka tashi babu ruwa wanda za a yi amfani da shi wajen alwala da sauransu wasu sabon suka yi taimama aka yi taimama aka yi sallah to kuma ga bukatuwa ta ruwan saboda an kwanta da kishirwa an kwanta da gajiya ana bukatar ruwa sai ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa to a dan zagaya gefunan wadin da suka sauka ko da za a samu ruwa sun tafi ana ta nema ana ta nema sai suka gamu da mace tsohuwa akan raƙumi kayan da take ɗauke da su ashe salkuna ne na ruwa cike da ruwa sabai suka je gurinta aka tambaye ta suka tambaye ta cewa Allah ruwa muke ta nema ke ko mun ganki da ruwa ina kika samu ruwa sai ta ce wannan ruwan da kuke gani tsakanina da inda na samu wannan ruwan tsakanina da gurin da na fara tafiya tun jiya wannan nake tafiya saboda haka tana gaya musu in za su riski wannan ruwa din to sai fa gobe wannan kenan tsakanina da inda na samu wannan ruwan tun jiya wannan to da haka da suka ji wannan kuma ga bukatar ruwa ga kuma ruwa ya samu su kuma ba za su kwaci ruwa ba tunda addinin musulunci ya hana kwashi idan suka kwato wannan ruwan suka zo da shi sun san abin da suka zo suna zuwa wajen maki sallallahu alaihi wasallam to kuma sun fada cikin tarko to sai suka ce to mu bai wa Allah tunda mun same ki da ruwan nan ba fa za mu baki ki ba sai dai ki yi hakuri ki mana uzuri mu kai ki wajen shugaban mu to daga babu halin ta ce a'a to haka dole ta bi su aka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ruwa ne kuka samu suka lafarta mai dukkanin abin da ya faru sai ya ce to shikenan a sauke wannan salkuna na ruwa aka sauke salka ta ruwa sai ya ce wa sahabbai dukkanin mai bukata ta ruwa ya zo duk mai bukata ta ruwa in wanka za ka yi zo in sha za ka yi zo in alwala za ka yi zo in guzuri za ka yi zo sai ya sa hannun shi mai albarka sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka zo da ruwa ka kawo salkaka sai a diba a zuba a cika a cika sai da ya zama to sahabbai sun yi alwala wasu sun yi wanka wasu suka dinga kawo salkuna aka cika wannan salkunan gaba daya kuma ruwan matan daidai da su go ɗaya mai rabuwa to da aka yi wannan shikenan bayan an gama ya ce ba sauran mai bukata ta ruwa babu ba sauran mai bukata babu kowa ya samu abin da yake so sai ya ce to shikenan sai ya dauki mayafinsa mai albarka sallallahu alaihi wasallam sai ya shimfida sai ya ce to tukuici ga wannan mata a ai yana wannan umarni sahabbai mai sauran soyayyen nama a ɗebo a zuba mai sauran dabino a ɗebo a zuba mai dirhami na kuɗi a ɗebo a zuba mai suka dinga sai da wannan mayafi ya cika tab aka ɗaure mata kaya ma'aike ce to a ɗora ta kan zaɓuri aka ɗora ta kan raƙuminta da salkokinta na ruwa kuma ya ɗauki wannan ta goma shi ya aza mata ya ce to ha ta kama hanya ta tafi ta tafi su kuma ‘yan uwanta an ga jinkirin dawowarta sai suke tunanin wani abu ya same ta. Sau da aka an fito da shiri na in ma ribance ta aka yi aka kama to su kwato sai suka gama da ita a hanya. Ni ya tsaye da ke daga ina kike ta ce kai ku dakata ta karkaru. Na je hannu na karamci. Yau Allah ya haɗa ni da mutumin da ke kyauta bai tsoron talauci. na ga albarka bisa albarka mu koma gida ku sha labari aka kwasa aka tafi aka je aka soke ruwa ga ruwan bai ragu da komi ba ta ba su labarin irin hidimar da aka yi akan ruwan ga ruwan bai ragu ba suka suka ɗebi ruwa aka yi amfani da shi da sauransu to ai kai ma ka san an gama kuma ma'aiki ya taɓa ruwa kuma ya zama wanda ya amfani da wannan ruwan ya zama to yana cikin ahalin nar ai ba zai yi ba sun sha sun sha sun sha imani kuma ai magana ta kare sun sha maganin cutar su da suka amfani da wannan ruwa kuma aka zo aka sunce kayan da sahabbai suka tara mata to wata ruwaya ta ce wannan alkarya din gaba ɗaya daga wannan abin da sahabbai suka yi alkarya duk ta koma manzalin saboda karamci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gashi ba su dawo suka zo suka anshi kalma ba daga wannan gurin kawai sai aka tafi garin Madina amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa sahabbai izina da su kiyaye da wannan alƙarya din duk lokacin da aka je aka dawo daga yaƙi ko za a yi tafiya idan aka dawo wannan alƙarya din ba a shafarta da komi sai su kewaye mata sai dai mutanen su fito suna hangen runduna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna wucewa ana daga hannu ana abu nan karshe da Allah ya raboce su da imani wannan matar sai ta tara su sai ta ce to ba fa abin da ya rage mana wanda ya fitar da mu daga cikin halin kakana kayi da muke ciki ban mu da ruwa muka samu albarkashi ruwa ya wadace mu ban mu da da fakirai ne mu cikin ikon Allah mun wadata daga albarkashi to abin da ya fi sauki ranar da duk za su taho nan mu fita mu tare hanya mu tsaya mu yi mu baya a gare shi haka fa aka yi wata rana ma'aikin sallallahu alaihi wasallam an taho sai suka fito suka zo suka yi dafifi sai da ya sauka a garin ya koma aka sauka a garin gaba ɗaya suka musulunta mutanen gari to irin wannan mu'amala din ga irin akwai za mu ji tarihi yana faɗa mana irin makwabta na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yanda ya yi makwabtaka da wani bai kudi wanda shi kawai abin da ya fi faranta mai a rayuwa a yi shara gidan shi ko a samu bola ko a yi kashi ya ɗebo kawai ya zo ya zuba a hanya inda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam zai fito ya tafi masallaci shi abin da ya fi daɗa mai kenan duk abin da zai cutar da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to shi abin da ya fi so ya kenan in ma'aiki ya fito ya gani sai ya sa a kauda ita bace mai komi ba ta rana kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ma'aiki bai ga wannan abin nan ba sai kai wai ina dan waɗannan haka abin na dan rabu da jin dure shi sai ai yana can kwance rai hannun Allah mushriki ne ba bai hude bayan kuma wannan ga irin abubuwan da yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma saboda kyakkyawar mu'amala da yanda ake so a zauna da kafiran amana a rika nuna musu an fi su sai su shigo cikin addinin sai ya tashi da shi da rundunar sahabbai gaba daya ya ce ku tashi mu tafi duba shi da Allah ko kai nan yanzu kana nan a garin Loni ko mutumin da misali yake ƙauyukan nan sai a ce ya samu alfarma ya kwanta bai lafiya yau a ce gwamnan jigawa ya ɗauko mota da jiniya da cabinet gaba ɗaya an taho sai sai sai sai ba a zame ko ina ba sai gidan shi kawai aka je don a duba shi da Allah yaya wannan mutumin zai ji a duniya dukkanin karamci da ya gama mai to balle ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ya tashi da shi da sahabbai suka tafi aka je aka duba shi yaya ai baka ji daɗi ba to da zan baka kalma kai yadda mana ka abana kunya ta kama shi ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama karshe yadda an shi musulunci yana an san musuluncin bai taba sallah asuba ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba bai yi isha'i ba ba wanda yayi ba sallar da yayi bai taba azumin ramadana ba bai taba aikin hajji ko umara ba bai taba bada zakka ba aikin da yayi wa musulunci kawai kalimar takawa ita ya ambata la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya karɓi rayuwar shi ma yake ce alhamdulillah shi ya tsaya suturta shi shi ya sa shi alkafari shi ya tafi ya sa shi a kabari ya tsaya ya addu'a kan kabar kuma yana aljanna haka na akwai yaro bai yahude ne a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake aiki irin masu aikin gidan nan shi kuma bai an shi kalma ba yana ta ganin yanda ake ta mu'amala ake ta mu'amala da mutane da yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke gudanar da harkokin shi shi abin yana burge shi a zuciya amma kuma yana tsoron mahaifin shi saboda mahaifin shi yana daga cikin yahudawan da a garin madina ana jin faɗa su su suka fi matsa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a garin madina shi ma wata rana ya kwanta rashin lafiya ma'aiki ya tashi ya tafi aka je aka duba shi akan gadan shi a wannan jiya ba zai tashi ba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da ya ga alamomi na cewa wannan ciwo ne na ajali ga wannan yaro shi ma sai ya sai mai sayin addinin musulunci ya ce yan zuwa ne baka musulunta ba sai ya juya ya kalli baban baban ya murtuke fuska kuma sai ya juya ya kalli ma'aiki yana kwaɗayin shiga musulunci saboda shi dai a zuciyar shi ya yi imanin ya tabbatar da cewa addinin musulunci shi ne addini na gaskiya to amma kuma yana tsoron mahaifin shi to da Allah ya rabauce shi ya juya ya kalli mahaifin ya kalli ma'aiki ya juya ya kalli da ya marra ta uku sai baban ke ya sake fuska sai ta ya kai an sawa muhammadu rasulullah sai ya murmushi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bashi kalma ya furta shi ma ma'aiki yana koma gida aka ce ya rasu shikenan sai aljanna to saboda haka ashidda wa alal kuffar kafirai da ake wa tsanani to su kafiran sun rabu gida biyu akwai kafirai na amana waɗanda su abin da ake so a zauna da su da kyakkyawar mu'amala a nuna musu addinin na musulunci addini ne na gaskiya su ba a wannan tsananin a kansu don kada su firgita da addinin su ga kamar addinin da ya sanya kamar yadda abin da ke faruwa yanzu an sami tsageran kiristocin najeriya har sun kai ga su rika fita suna zagin malaman musulunci me kike irin wannan suke ɗauka sai kaga sun ɗauko abu sun ɗabbaka kan cewa ai addinin musuluncin ga abin da ake yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to su an fi son a yi mu'amala da su mu'amala kyakkyawa sai su shigo cikin addinin musulunci ruhama ubainahum amma kuma a tsakanin junansu masu jin kan juna ne jin kan juna irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama din nan yake buga musu misali yake cewa mumini tsakanin mumini da mumini abin da ke tsakaninsu na soyayya wata ramuhim da kuma jinkan da ke tsakaninsu sai ya ce kaljasadar wahe kamar sallar jasadar wahe kamar jiki kwaya ɗaya ne izas jadda minhu ƙoron ta dawa lahu sa'irin jasadi idan aka ce gaba kwaya ɗaya ta wannan jikin gaggar jiki kwaya ɗaya ta samu wata illa ta yi rauni to sai kaga sakamakon wannan raunin da gaba ɗaya ta yi kama da gaɓoɓin da ke jikin ɗan adam adadin nasu sai dai masana kuma gaɓoɓi da ke jikin ɗan adam ko a jikin gaɓar hannunka kawai wannan gaɓar hannunka da wannan in ka haɗe su za ka samu gaba ta kai dari uku da sittin adadin shekaru kwanakin shekaru to amma gaba kwaya ɗaya ta jikin ɗan adam ɗin idan ta sami wata illa to sakamakon wannan illa da ta samu sai ya gabe dukkanin jikin sai ya dumama sai ya dumama yanzu nan za ka yi tuntuɓe dan yatsa kwaya ɗaya ya ji rauni ko ko farce ya fita sakamakon wannan sai ka kalula ta fito ma da an jima sai ka ji zazzabi sai ka ji ciwon kai duk sauran gaɓoɓin ciki sai sun taya kishe su a ƴar uwarsu kishin wani abu ya same ta to haka mumini yake tsakanin mumini da mumini duk inda aka ce ɗaya wani abu ya same to ya samu kowa masu jin kan junansu ne ruhama ubainakum tarahum za ka gansu ruka'an ruka'an ko sujadan za ka gansu masu ruku'u ne masu yawan ibada za ka gansu suna ruku'u suna sujada me ya sanya suke wannan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan suna neman falala daga Allah madaukin sarki da kuma yarda Allah kama da cewa kutun baya fa mun karanto ko ayoyi ga su na rababa da Allah yake faɗa musu an ba su abin da suke nema din sun samu radiyallahu ankum wa rabu ankum Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah har ma an yi cinikekeniya an biya Allah madaukin sarki ya yi cinikayya da mumine ko a wancan aya can cikin suratu suratu tauba إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل tun kafin aiko su ma da aka zaɓe su an yi cinikayyar imanin nasu da komi nasu Allah ya biya da ni ya biya da aljanna Allah ya yarda su sun yarda da shi amma suke sujada suke ruku'u saboda neman falala daga Allah da yardarsa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim karka ce a ai har yanzu ban gano su ba to ha'ilau zaka ga alamomi a fuskokin su min athar sujud na guraban sujada malamai suka ce wannan za ta faru ne a ranar alkiyama ranar da fuskar su za ta tashi daidai inda ake dora goshin nan ake yin sujada zai tashi yana tawarwali yana ta haske da wannan za a gane a ce ku taho ku taho wannan ahalinmu ne ku taho da shi ne duk mumini mai yawan sujada mai yawan ruku da wannan zai tashi ranar alkiyama bayan ka ce a'a su wannan misalin da Allah yake bugawa a nan duniya ne za ka gansu saboda yawan sujada goshin su yana yin tambari tambarin sujada din za a ga baki a goshin su wasu ka ce a'a ba wannan ba shi mumini duk inda yake inda imani ya ratsa zuciyar shi to za ka imanin ne a fuskar shi ba za ka gani cikin fushi ba ba za ka ga fuskar bakikirin ba kullum mumini za ka gani cikin walwala har sai ka rika zaton cewa shi ya tashi bai da komi amma sai ka tana sai ka rika ganin cewa saboda walwalar da yake yi kamar ya fi kowa wadata ya hasibuhumul jahilu aganiya amina ta'affu to wannan shi ake nufi saboda ko yanzu a ɗabi'a ta ɗan adam idan aka ce mutum yana cikin wani yanayi yanayi na damuwa a yana kake gane cewa yana cikin yanayin damuwa a fuska shi da ka gani za ka ga fuska yanayin shi kawai za ka kalla sai ga cewa wannan wannan yana cikin damuwa haka in yana cikin farin ciki ba zuciyar shi take faɗa ma ba ba sai bakin shi ya faɗa ma ba kana kallon shi kawai za ka gane cewa kai wannan wannan ya taka ya taka wata miya za ka ga to wannan ita simahum fi wujuhihim min athar sujud saboda wannan sujada din da imani da ya ratsa zuciyar su za ka ga abin a fuskar su kana haɗuwa da su sai ka ga sun yi daban da mutane annuri ne a fuskar su fuskar babu baki fuskar babu fushi kai har da alama ta sujada din yawan bauta Allah wanda zai zamanto shi ne mai haskakawa a ranar da Allah madaukin sarki zai tafi bayi zalika masalahum fit tawrat wannan misalin nasu tarahum ruka'an sujjadan dinnan da kuma simahum fi wujuhihim din wannan misalin da ake bugawa a cikin alqur'ani aka misalin su yake a cikin at-taura masaluhum fi tawrati wa masaluhum fil injil haka nan kuma misalin yake a cikin linjila to kaga anan Allah yana ƙara fito da wata daraja ta sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aikin sallallahu alaihi wasallam haka aka rika wasafa shi har Allah yake gaya wa kafirai ko mushrikai cewa ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu yanda Allah ya tsaya yayi musu filla filla da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tun daga sufofin shi da inda zai tashi da abin da zai zo da shi da sun san ma'aiki fiye da yanda suka san ƴaƴansu da cikinsu da suka haifa to su ma kenan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko sai da Allah ya zaɓe su kenan haka wannan alamomi nasu suka zo a taura haka suka zo a linjila ga su kuma a cikin alkur'ani dan a nuna ma mutane ne na musamman da duk wanda ya keta wannan harranin to ya shiga cikin hadari babba sai Allah madaukin sarki yake ba da wani misali saboda ana magana ne da ɗan adam mai raunin fahimta wa kulle shay'in fassalnahu tafsila haka Allah ya ce in mun tashi buga misali kazalika nadribu al-amsal lin-nas to sai an fayyace abun fayyacewa yanda za a yi ma bari bari duk gwarancinka sai dai ka ki yadda amma sai ka fahimci me ake nufi sai Allah ya ce, Ka zar'in akhara da shaƙa'ahu, ko? Misalin su gwari-gwari da za ka gane, kamar shuka ce ko dashe. Dashe idan aka yi shi yanzu idan aka tona rami aka dasa abu. Lokacin da zai hudo ya fito ya kama ƙasa, za ka ga bayan wannan dashe ɗin kuma akwai sauran tsirrai irin shi, haka ba shi kaɗai zai fito ba. akwai masu rako shi taba-taba ko kuma ka zuba iri a cikin rami ka tona rami ka sa idan hatsin ya fito ai ba kwaya ɗaya yake fitowa ba zai fito ne but haka gaba ɗaya ko zagayen sai kaga kuma a ciki akwai guda ɗaya akwai guda ɗaya za ka gan shi mafi akasari a tsakiya shine yake ɗan fin sauran tsawo shine yake fin sauran alamar nagarta amma kuma bai baye da shi akwai sauran tsirrai to shine Allah yake buga misali da wannan yace kazar'in akharan shata'ahu kamar wannan da shi ne ko tsiro ne da yake fitowa wanda yake fitowa tare da riyasa ko kuma tare da wasu tsirran ƙanana fa'azarahu wannan ƙananan tsirran su suke ƙarfafar wannan nagartaccen wannan babban sai su ƙarfafe shi fastagalaza sai ya yi kauri ya fi sauran girma shi ne manomi idan ya zo lokacin cira sai kaga an ciccire waɗannan shaɓa a hudun sai a bar wanda yake fastagalaza ɗin sai a ciccire wanda ake ganin za su damu wancan babban ko sai kuma a bar nagartattun su ne za su tashi to shi ne Allah yake buga misalin kamar wannan tsiro ne tsiro da yake fitowa tare da riyasa ko tare da sauran tsirrai ƙanana wanda su suke karfafar babban wanda ya miƙe a cikin nasu fassakalar sai ya kauri fastawa ala suqihi sai ya daidaita ya daidaita akan ainihin akan zangar ne sa akan reshin akan me muke cewa sandan bishiya eh ka ya daidaita akan tishiyarsa ma'ana idan yayi kauri to sai ya zama to yayi girma kuma ya daidaita wanda har kuma zai bada wasu riyasan daban in yayi sama fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a idan aka samu shuka ta yi irin wannan an samu nagartatta wadda ta fita din nan sai wannan kyan ta yi kauri to da manomi ya je gona sai ya ga yana bangala dariya ko saboda tana burge shi tana burge shi sai a rika cewa a gona ta yi yabanya ai alhamdulillah da an jima an jima sai ka ja ta a ai zan kewaye gona saboda ya san idan ya je zai ga abin da zai faranta mai to kamar kwatankwacin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah yake buga misali a ciki shi nagartaccen wannan na tsakiya din to shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ƙananan waɗannan wanda suke karfafar babban su ne sahabbai ma'ana Allah yana faɗa maka su sahabbai su ne suka kama wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har wannan addini ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙo ya je duk inda ya je suka karfafe shi saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya fito annabta ta tabbata da karfafa wasu sahabbai yi ujubu zarra'a din yanda idan hatsi ya yi yabanya zai birge manoma to su kuma da sahabbai da ma'aiki din me za su liya giza bihimul kuffar domin su fusata kafirai da an ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafiri to ya shiga cikin kuma da an ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da munafikai da kafirai to kuma sun shiga cikin damuwa liya giza bihimul kuffar domin su fusata kafirai to a ƙarƙashin wannan hukuncin ne imam malik radiyallahu an ya ce tun da allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan to dukkanin mutumin da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suke fata mai rai to kafiri ne saboda allah maɗaukakin sarki ya ce liyagiza bihimul kuffar dan ya fusata kafirai da ni da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai in sun gansu ransu ya baci da sun tunkare su tsoro ya shige su kuma a nike su to da haka duk wanda zai ji an faɗi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko sahabban shi ya ji wani abu a cikin zuciyar shi ya yi fushi ko bai ji daɗi ba to wancan abin ya tabbata kenan liyaji zabi himar kufar to ya shiga cikin wancan karar kai Allah ya kare mu sai Allah madaukin sarki ce wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah madaukin sarki yayi tanadi wanda suka yi imani suka yi aiki nagari daga cikin sahabban tunda daraja daraja ce daraja daraja ce afdaluhum shine waɗannan kulafa'un rashin su ne ɗabaka ta farko a daraja daga su a halin mubashiri na biljanna ashirashin mubashiri na biljanna waɗannan sahabbai guda goma da aka yi wa bishara da aljanna sun suna gidan duniya su hudun da sauran shida masu biyo su irin su balha irin su zubair eh? da eh, sa'ad bin abi waqas da sauransu sai a har abana bai'a wanda suka yi wannan bai'atul ridwan din wanda suka yi bai'a lokacin hudaybiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har ka tabbata kurai abinan kafiran makka sun kashe sayyidina usman to sai ya gaba ɗaya ba zai koma garin madina gaba ɗaya sai ya share su wa zai mai bai'a akan wannan ba kan ce sahabbai suka ce sun yi to suka zo suka dinga wanda Allah madaukin sarki yake laqad radiyallahu anil mu'minina ko iz yubayyi'unaka tahta shajara to sai sai sai ahli badr sai su to haka tsabaka tsabaka ce daraja daraja ce to Allah madaukin sarki ya tanada kuma zai karawa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na cikin su ne magafiratan gafara ta musamman gafara ta musamman domin mi su ba masu mai bane ba sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba irin ma'aiki bane ko ahalin gidansa su ba masu mai bane za su iya abin da ya saba wa shari'a din su ba daidai ba amma in Allah ya baka labari ya baka labari sai ka ji ya ce afallahu amma saraf sun yi din kuma Allah ya yafi to Allah madaukin sarki ya tanadan musu kuma zai kara musu magasiratan gafara ta musamman special allocation wa ajaran da kuma lada ta musamman azima ba wai dan dan abin nan ba a'a babba lada da gafara babba daga Allah madaukin sarki ta nafi gare su rubwanallahi alaihim ajma'in saboda haka wannan ayar izina ce gare mu sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an wajabta mana adabu a tattare da su na farko dole ka so su ka so su saboda umarni ne na Allah Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da soyayya shi a gare su asallahu an ya tiya bi qaumin ko yuhibbunahu wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im saboda wannan fadin na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da sannu zai taso zai zo da wasu al'umma wasu mutane wanda suke son Allah kuma Allah yake son su masu kaskantarwa ga mumini masu sautasawa a tsakaninsu rufa ma ubainahum kenan a izzatin alal kafirin shine ashidda'u alal kufar din masu tsanantawa akan kafirai wanda za su dinga jihadi a cikin al'amarin Allah saboda tsaye da karmar Allah wala ya khafuna lawmata la'imi wani zargin mai zargi baya sa su rigici baya sa su mai da akalinsu baya sai sun kai inda suka tunkara to saboda ka wajibi ne dukkanin dukkanin musulmi mumini dole ne ka so sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan nan kuma dole ka ba su daraja yanayin darajar da suke da ita kamar yadda aka lissafo din nan kuma ka ƙaurace wa ambatarsu da ba daidai ba ka ƙaurace wa ambatarsu a masu hikima wasu ma suka ce hadisi ne ko na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana so ka san wane ne mutum ko menene ɗabi'arsa ko menene halayen shi to karka je ka dinga bincike kawai duba wanda suke tare duba abokin taron shi shi ne bawo shi yake cewa ne abokin damo guza yadda ka ga abokin to shi ma abokin haka yi in dai taron ana yi ba a rabu ba duk inda ka gansu tare za ka gansu to ba sai ka bincike halin mutum ba in dai ka san halin abokin shi to shi ma a dai su to yanzu ko Allah madaukin sarki ya ya ya ya ya tace ya za ya zaba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam komi ya tace sai a cikin waɗanda za su yi tarayya da shi ne a kafa addini sai a sa gurbatattu a cikin wanda za su yi tarayya da shi a sa gurbatattu duk abin da za ka kawo karka manta Allah maɗaukin sarki da ya fara fallasa munafukai a garin Madina aya tana sauka har sai da ya zamanto Allah yana faɗa maka ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim sai da aka kai mataki wanda munafukai suna jin tsoro munafiki ya haɗu da munafiki a ɗan yi gusto ya to ya jiya ya kaza kaza kaza kada su yi wannan ko kuma mutum ya inna ta a zuciya shi kafin ma ya kai ga haɗuwa da wani su tattauna suna jin tsoron kada a saukar da aya ta tona asirin abin da ke cikin zukatansu kuma gashi inna laha la yastahi min al-haqqi Allah bai jin kunya fitar da gaskiya amma a bar sahabban maki sallallahu alaihi wasallam duk ai wannan rayuwa ai gwagwarmaya ta musulunci da sauransu su kuma Allah bai kura to kunya sa Allah yake ji ko tsoron su in dai har abin da zaka faɗi akan sahabban maki sallallahu alaihi wasallam haka ne kuma shi Allah ya yi kunya kenan bai faɗi ba shi ma ma'aiki duk a cikin hadisai ya dinga fito da falalarsu ya dinga fito da bai faɗi cewa ai ku kiyaye su ba to idan kunya ce Allah ya rukunta musu saboda tare su da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to kai kunyarka ta zama ibada kenan ta zama wajibi in Allah ya karanta musu saboda taron su da ma'aiki bai tona su ba kamar yanda aka yi wa munafikai aka dinga buga alamomin su aka dinga buga alamomin su har sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake bance sahabi Uzaifa ibn Yaman yake bance shi yace kaga wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne duk kowane munafiki sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Uzaifa har ya kasance dukkanin waɗannan kulafa'ur rashidun idan za su idan aka ce an yi mutuwa a garin madina sahabi ya mutu sai na umar bai ya fita wajen sallar jana'iza sai ya aika ya ce je ka gano huzaifa ya je gurin idan aka ce mai eh an ga huzaifa a gurin to zai fito ya je ya sallaci wannan gawai kun san hikimar saboda shi huzaifa ma'aiki ya keɓance shi da sirri duk wani munafiki ya san shi sai da ya gaya mai shi saboda haka in ba a ga huzaifa ya je wajen wannan jana'izar ba yana nuna ni wannan wannan mutumin munafiki ne da Allah ya ce la tusalli wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri saboda haka tunda ma'aiki ya sanar da shi munafiki ne to ba zai je wajen sallashi ba ba zai je sallace shi ba to in bai ga huzaifa ba sai ya ce ku je ku yi mai sallaci ma ba zai je ba to idan har Allah zai karanta musu in da gaske ne abin da ake musu to kai kuma wane ne in ma'aiki zai karanta musu kai kuma wane ne saboda ba za ka ambace su da abin da yake na batanci ba kuma ambatansu da abin da yake na daidai ambatansu da abin da yake na ihsani wajibi ne so da gurare da dama Allah madaukin sarki ya ambace su ya kuma yaba musu wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan Allah ya radiyallahu anhum wa radu an haka zaka ta ganin ayoyi akan su duk inda ka zo wajen zaka ji Allah yaba musu yake yi haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yaba musu yake yi to kai kuma ka zo ka bijire kai ka gano wani abin da Allah madaukin sarki da ma'aikinsa ba su gano ba yanzu saboda haka akwai hatsari babba akan wannan abu na ƙarshe wajibin su akan mu shine yi musu addu'a ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا القران ne fa غلا للذين امنوا karkai wajibi ne ka rike musu addu'a Allah ka gafarta mana ka gafarta wa waɗanda suka rigaye mu da imani Allah kada ka sanya wani gilli wata hasada wata kiyayya a cikin zuciyarmu akan waɗanda suka yi imani su da akwai tarakuna kwarai da ainihin ƙarshen zamani muka zo shedan yana ta sura ta mana abubuwa kura tana ta shigo mana da fatar akuya mu runguma sai kuma ta fara tauna kasusuwa mu san cewa halaka ta zo to ina ganin nan za mu dakata ko a mun zo karshen suratul fatahi da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar abin wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya dukan mu ya dukan lahirar iyayenmu waɗanda ake yantawa a wannan wata Allah ya sanya mu a sahu na gaba gaba qulu ma qulu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh